أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يساك هذا مؤونا مسلاتي من البركه zawiyan shi malam dan umar da ke kan titin malam goje Allah ya ƙara masa rama a yau muna alhamis sha ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar 2019 miladiyan annabi isa alaihi salam sha biyar nam biyar haka muna nan a cikin suratul hijiri muna ayata sha bakwai a Allah subhanahu wata'ala na gaya mana kamar yadda ranar muka yi karatu akan burjai yana cewa wa hibzan min kulli shaitanin raji ko illa man istaraka sam'a fa atba'u shihabun mubin a Allah ya ce wato saman nan da yace wa laqad ja'alna fis samai burujan mun sanya burjoji a cikin sama kamar yadda ranar muka karanta wayannan burje guda goma sha biyu muka ce kuma dukkansu ma'anansu yana komawa ne cikin ma'anar la'ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda a karatu lallai da nake ji na ji na ce wato adadin ai a kalmomin la'ilallah muhammadu rasulullah na ce kalmomi ne guda sha biyu ko ashe ina nufin harufa ne harufa ne guda goma sha biyu yawa harufa ne guda goma sha biyu daidai adadin wannan wato burijai din yawa la ilaha illallahu yawa in ka ɗauke shi ka ɗauki la alifin din ka ɗauki a la lam alif din kai nake nufi shine muke kiransa lam alif a karatunmu na gida lam alif da shi hamza din na la'i ga lamu ga ha'un kaga hudu kenan la ilaha illa ga alifin ga lamalif din lawa illa wato ga alif kuma again ko ba haka ba ga kuma wato yawa illa lahu su ma wajen wato guda hudu ne idan ka warware su dama shi ainihin hamza lam alif din shi ma abin nan ne abin nan ne guda guda biyu harafi ne guda biyu shi ma lam alif din da alif ne da lamun ne da kuma alif ga kuma wani alif uku kenan ga kuma alif hudu kenan ga ilaha laha yawa shi ma lamun ne da alif shida kenan ga ha'u yawa wato bakwai kenan la ilaha illa lahu yawa ga alifin wato zai zamo takwas kenan ga alifin tara kenan ga kuma lamun goma kenan ga wani lamun ga kuma ha'u shine illallah la ilaha illallah harfa ne guda goma sha biyu shi ma muhammadin rasulullahi idan ka rarraba shi dai baka harfa ne shi ma guda goma sha biyu to duka sirrin halittan gaba ɗaya na cikin wa'innan wato burjai ne su kuma burjan dama su ne masaukai ne wa kaddarnahu manazila ko mun yi wal kamaru kaddarnahu manazila mun sanya masa masaukai to duka in ka tara sun koma cikin ma'anar la ilaha illallah ne kuma ya koma ga hasken taurari kuma ya koma daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma koma ga Allah subhanahu wataala wa hibzan kuma Allah ya ce saman nan mun yi wa hibzan min kulli shaytanir rajim wa zayyana lin nazir mun mata ado saman ga masu kallo wanka kalli sama da ga mun mata ado da taurari shine wa zayyana mun mata ado lin nazirina ga masu kallo wa hibzan kuma ya zamo kiyayewa ne su wannan taurarin mun yi su tsaro ne wa hibzan min kulli shaidani ga dukkan wani shaidani wato rajimin wanda yake abun jefewa amma an ce rajimu shine mai yawan jifa ala wazni fa'ilu kenan mai yawan jifa amma ma'anansa ai ma'ana al-madrudu eh ko al-marjum yawa daga shaidan abun jefewa wa hibzin min kulli shaitanin mar min kulli shaitanin rajin ko illa man istarqa sam'a sai dai illa sai dai man istarqa sam'a wanda ya nemi satin ji wanda ya nemi satin ji daga jikin shaidanu to fa atba'ahu to dai bi shi shihabun wani irin bakin wuta wato shihabun shine suka ce wato ainihin kan wuta din wato wuta ne mai rabuwa daga jikin hasken tauraro shine shihabu shihabun mubinu wanda yake a sarari kamar yadda muka sani cewa dama ita da sama shedanu suna hawa sama kamar yadda yake faɗa a suratul jinni wa inna kunna naqud minha maqa'ida lis-sam'i wa man yastami ilana yajid lahu shihaban rasada wa inna la nudri asharru nurida biman fil ardi amara da bihim rabbuhum rashada suka ce mu da mun kasance muna hawa sama wa inna kunna naqud muna zama a cikin sama din naqud minha maka'ida a wani gurin zama lisani domin ji amma fa man yastami ana duk wanda yanzu ya nemi ya hausa mai je ya ji magana to ya ji lahu shihaban ba zai yi karo da wani bakin wuta rasa dan wanda yake a a a a a madakata wato dai dakatar da shi aga ce da suna hawa sama to shine ya suke cewa wa inna la nadri mu dinnan fa ba mu sani a sharrun urida bi man fil ardi shin Allah wato sharri yake nufi da bala'i ma wanda ke kan ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su yana nufin su da shari'a ne wato su kansu aljanu ba san dalilin da yanzu suka tashawa sama da ji an jefe su ba shi yasa suke faɗan wannan magana a cikin suratul jin cewa ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada a alkhairi ne sharri Allah yake nufi da wanda suke kan ƙasa ko kuma Allah yana nufin su ne da shari'a shi yasa ya hana mu ji to dama an ce da da suke hawa din kamar da mun karanta kafin aihuwan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a wani ruwayan kafin aihuwan annabi Isa alaihi salam lokacin da aka haifi annabi kafin aihuwan annabi Isa suna hawa sama na bakwai su je su ji maganin abin da Ubangiji yake faɗa. Daga baya sai suka dawo da aka haifi annabi Isa aka ce sai aka tsare su iyakacinsa sama na uku suke hawa ba su isi wuce na hudu ba. To lokacin da aka haifi shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka kore su daga saman gabaki ɗaya aka hana su ji yawa. Lokacin kuma da aka fara masa wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo duk wanda ya nemi ai aka fara jifansu an hana sawa saman gaba ɗaya to lokacin da aka fara masa wahayi kuma sai ya zamo ko da wani ya hau kan wani ma don su ɗan nemi jin magana ɗin sai a jefe su da wannan bakin wuta ɗin to wannan bakin wuta shine yake ƙona su ya sa su ya zamo sun yi wato mummunan hauka ya sa musu mummunan ciwo wanda idan suka shafi wani mutum ɗan adam da shi in ba Allah ya nufana da shauran lafiya a duniya ba duk maganin da ra'ayi da ka ga wani haukansa duk maganin da ra'ayi ba zai ƙara samun lafiya idan suka shafe shi da wannan mummunan ciwo irin nasu Allah ya kiyaye biya da haka lokacin da aka haifi shugaba sallallahu alaihi wasallam aka hana sama kwata-kwata lokacin da aka fara masa wahayi sai aka fara jifan su da bakin wuta to anan sai Allah ya ce illa man istarqa sam'a sai dai wanda ya nemi wato ya nemi satan ji wanda ya nemi satan ji aka ce a nan malamai suka ce a nan wannan illa ɗin istisna'i ne istisna'u ne munkadi'un istisna'i ne mai yankewa domin a magana idan aka ce wato wajibzin min kulli shaidanin ba min kulli shaidanin rajim illa man istarqa sama an tsara saman ga dukkan wani shaidan abin jefewa sai aka ce illa man istarqa sama sai wanda ya nemi ji kamar wato anan wanda ya nemi satan ji da a bar shi kenan to sai malamai suka cewa wannan istisna'i ne munkadi wato illa man istaraka sam'a wanda ma ya ne dai wanda ya nemi satin ji to shi ma in ba kyale shi da ai ba fa atba'ahu shihabun mubin wato shihabun bakin wuta mubin wanda yake a sarari da ya bi shi ya kona shi na'am
والأرض مددناها وعلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
ولرد ولرد مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ولرد الله يتي كساكما مددناها مميكد إتمعنا من شمفداتها walar da madarnaha wa alkaina fi harawasiya mun jefa mata duwar watsi manyan duwar watsi eh Allah ya ce muka jefa domin kasan ta zamo ta iya tsayuwa walar da madarnaha wa alkaina fi harawasiya min kuwa walar da madarnaha wa alkaina fi harawasiya wa ambatna fiha mun kuma tsirar a cikin kasa din min kulli shay'in na kome kome irin tsirrai mun fitar da shi akan kasa mawzunun wanda yake abun aunawa ko me abun da ake ce a auna shi duka Allah ya tsirar mana a kan ƙasa wato ƙasa Allah ya yi ta ne a kan ruwa a kan teku take kamar yadda bara muka faɗa cewa ita duniyan gaba ɗaya tana kan ruwa ne tana kan ruwa ne wanda malamai sun ce ba wai tana dab da ruwan ba ne haka a wato da Allah ya halicci ruwa sai Allah subhanahu wata'ala a wani ruwa ka ce sai ya halicci wani fa'a dutse to shi wannan fa'a ɗin shi ne ta kuma wata saniya Allah ya yi ta a kai wanda wannan saniyan kuma a tsakanin ƙawanta shi ne duniya yake kai wanda an ce lokacin da Allah ya shimfiɗa ƙasa to ƙasa kasantuwan ruwa ne a ƙasanta ƙasan wannan saniyan da ƙasan dutsen to ya zama ƙasa ɗin tana da sanyi ba ta iya ɗaukan halitta to shine sai Allah ya jefa mata duwar wutsi amma nan Allah ya ga daman haka ne walaka yana fiya rawa sai shine Allah ya ce muka jefa mata duwar wutsi domin mene ta miƙe ta yi ƙarfi kamar wato Allah ya yi ciko ma ƙasan kamar yadda idan mutum ya yi gini a waje wanda yake mai fadama da a kawo duwar wutsi a sa to haka Allah kaman Allah ya koya mana yadda za mu dinga aiki ne tabiya haka shi ma Allah yake jefa duwar waki din walqa walqa wa walar da madannaha walqa yana fiya rawasiya wa ambatna fiya min kulli shay'in mawzun
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش wa mallakin lahu biraziki waje an lakum kuma Allah nan ya kasantar gare ku fiha a cikin ƙasan nan waje an lakum fiya ma'aisha Allah ya kasantar muku da wuraren rayuwa eh wuraren ababen da da a rayu wuraren da da a samu abinci domin a rayu Allah dai haka yi mana a cikin ƙasa din ya mana gonin naki ya mana kasuwanni duk shi ma ma'aish ne wuraren rayuwa da a samu abinci da da rayu ya mana wuraren aiki ya mana wuraren rayuwa in kanta ma gidaddaji da wuraren shakatawa a kan ƙasa ɗin waje an nalufin fiya ma'aishi wa man lastin labu biraziki da kuma abin da lastin ku ba ku zamo biraziki na masu azurtawa ba labu gare shi akwai abin da ba mu muka zama ko muke azurta ina abubuwan ba shine malamai suka ce kamar mene kamar dabbobi akwai dabbobin da Allah ya mana su a daji ba mu muke ba su abinci ba kuma muna kama su muna amfani da shi yanzu kamar irin kifaye a cikin teku wani ne yake zuwa ya ba su abinci su girma Allah ne yake ba su abinci kuma yanzu mu lura idan mutum ya ce zai yi kiwon kifi ka duba shi zai nemo abincin da zai dinga ba su kai akwai wasu ababen cin ma da Allah ya mana su abinda dabbobin da ba mu muke azurta sun ba yanzu kamar irin kajin gida mai kaji har yakan manta ma da inda ba mutanen ƙauye ba kai mutan ƙauyen ma wasu ma sukan manta ma da ma sayan ma wai abinci a ba mu dabbobi din ko a waɗa musu wani abu duk Allah ne yake azurta su aga wannan din ni'ima ne irin ta Allah subhanahu wataala amma ka lura abinda idan muka ce mu ne zami da kanmu ka lura da yanzu kiwon kaji kwaman nan in da ka yi in da ka yi kiwon kaji da muke kiransu da hausa kajin turawa za ka ga ba kowa yake iya kiwon ba sabiya da ba kiwon ba ne abincin da za ka ba su da maganin da za ka ba su kai nan da ka san ashe sauran dabbobin nun ba karamin nima Allah ya mana ba wannan shine irin ayan da ranar muka wuce kenan wa in tawdu ni mata la ila tusuwa in muka ce da mu kidayar nimomin da Allah ya mana ba za mu iya iya ce su ba yanzu kwaman nan kaji da ka yi kiwon su wurin da za ka ajiye su ma aiki ne maganin da za ka ringa ba su ma aiki ne abincin da za ka ringa ba su ma aiki ne kuma kullum kana kula da su a kullum sai ka ba su abinci sau uku ga ɗan wani tablet na magani kar wai zazzabi ya kama su amma sauran na gida wata kazan kan ma ya ta sati baka san yadda take ba cikin rahaman Allah wata ma ya ta girma ma ka same ta a ce ai tana makota kaza duk wannan cikin rahaman Allah ne da makotan nan su suke ba ta abinci to ya an yi rikima kafin ka karba amma zubiya da Allah shi yake ba su abinci kuma hasali ma sai kiwon Allah din ya zamo ya fi na gida din ya fi na kiwon dan adam din lafiya ya fi shi kuma magani ma a jiki yanzu ka sake kazan gida ta fita da gudu idan ka sake kazan kamar yadda muke faɗa wai kazan gida eh haka din a Hausan shine kajin da Allah ne ke kiwon su ka sake kuma kajin da kai kai kiwon su su fita da gudu wannan karewa za ta yi malkwadewa za ta yi sabiya da roba ne a jikinta to kaga wannan din ni'ima ne irin ta Allah subhanahu wataala sabiya da haka idan ka dawo haka kifaye a cikin teku Allah shi yake ba su kaga kifi ya fi girman mutum yawa kaga kifi ya fi cinyan mutum kaga kifi kamar dantsan mutum amma idan kai ne za ka yi wannan kiwon wurin kiwon ma wani wahala ka tona ka yi filasta ka zo kana ba su abinci kana haɗa musu da magani duk kaga ashe Allah subhanahu wataala ta ko ta ina da muka lura akwai ayoyin Allah a jikinmu ko ta ina muka lura ayoyin Allah ne Allah na cewa wa fi kulli shay'in a afwan ba Allah ne yake faɗa ba wasu malamai sun ce hadisi ne wasu malamai kuma sun ce a wannan wata ibara ne ta sufaye wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin ko menene akwai aya wanda yake nuna Allah shi ɗaya ne a cikin ko me akwai aya wanda yake nuna Allah shi ɗaya ne to sai da haka Allah ya mana dabbobi wanda ba mu muke azurta su ba daga nan in ka tafi akwai wasu dabbobin ma na daji din wanda ake zuwa a kamo su manya-manyan dabbobi ba mu muke azurta su ba ba mu muke ba su abinci ba to namu ma da muke kiwon su ma gashi ba mu muke ba su abincin ba ballantana kuma in can na daji din wanda Allah shi ne yake ba su abinci to shi yasa Allah yake cewa waje an nala kun fiya ma Aisha mun sanya muku wuraren rayuwa a cikin ƙasa din wa mallasin lahu ko biraziki da kuma abin da ba ku zamo ku ne masu azurta su ba na'am وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء وإن من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء Allah subhanahu wa ta'ala wa in anan manan sama ne, mani sai in babu wani abu, illa inda na kaza inu, Allah ya ce sai a gurinmu taskan abin yake, ko me da ka gan shi na arziki a gurin Allah yake, wa in shai illa inda na kaza inu, wa mani na zilhu, kuma Allah ya ce ba mu saukar da shi illa bi kadarin sai da gwargwado ma'alumin wanda yake abun sani. yawa ko menene wato da aka gan shi muna saukar da shi ne da gwargwado wanda yake abin sani yanzu misali a duniya da aka gana ta cewa an ci gaba an ci gaba ababen wato masu fasaha sun kawo ci gaba na kere-kere na zamani sun kawo kere-kere na zamani kamar yadda muke gani alhali kuwa dama abin din na Allah ne ya ce mana in bi shayin illa an dana haza'inu ko menene Allah ce taskansa na gurin mun ko me ka gani a duniyar nan na Allah ne kuma ba mu saukar da shi sai da gurgudu abun sani ko me mun sa masa lokacin da mu kawo shi yasa yanzu wanda suka wuce nan gaba kaɗan ba su san irin wannan kayayyaki na ƙere-ƙere na zamani ba eh yanzu irin wannan da ya ishe mu ishara irin wannan gsm da take hannun da take hannunmu kana bauchi kana da abokai a libya kana da abokai a niger kana da shi a kamaru kana da shi a cote d'ivoire chadi ina ne har saudiya har america kana da abokai sabila da ci gaba irin na duniya duk wannan abubuwan ba wai su masu fasaha su suka kawo ba da yake shi allah baya kawo abu mubasharatan shi da shi sai da wasuɗa ta wasuɗan dai waɗannan masu fasaha wannan al'amari ya zo duniya amma dama tun azal Allah ya kaddara dai zo kamar yadda ce muke faɗa ko menene Qur'ani ya bada labarin su kuma irin wannan ya ishe mu ishara cewa mu san Allah da wani malamin mu Khalifa Dr. Kabir yana cewa yanzu ɗaban gaggawa da ɗan adam yake so to Allah dama shi yake komai ma dan adam amma yanzu kamar Allah ne ya zo shi yake komai ma da kansa yanzu da ka rubuta wasiƙa a tafin wayanka ka tura ma abokinka yana Lagos Allah ne ko yanzu zai kai maka ya gani tun da lokacin da da ka tura ba wani waya bane to ko da wayan ma waya cikin ta rubutu ne takardu ne a cikin waya ce Allah ne yake karɓa aikin yanzu ko ya kai maka sai da tsabon gaggawa da muke ciki a duniya yanzu yau ga irin wannan karatuttuka namu yadda ake suke su mu kanmu ba mu san iyaka ina karatu yake tafiya ba sabiya da duniya ko yadda ta zo ta ci gaba kaga wa in yi shayin illa inda na kaza in huce da da baya da a ce mu wani da aka yi wa'azi a ɗauka a daren yau da muke alhamis ɗin nan a saka mu wani yana nijar to wani sai ya ce maka ƙarya ne ya ce ta yaya ya ce maka in dai ba aljini ne zai kai ba yake an san aljini Allah ya hore masa tafiya to kuma ba aljinin ne zai kai ba wani kudura ne ta Allah wannan komai yana gwada mana akwai Allah ne subhanahu wataala shine in yayi niyan abun bare je ba sai abun ya katse ya ce maka ai akwai matsalar network ko akwai matsalar service ya Allah ne bai niyan abun ta je baka tura ki turuwa in ya ga daman ya je kuma shi kenan kudura ya ta sadar da abun kawai sai da haka in min shay wa in min shay illa indana kazain wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kuma ba mu saukar da shi sai da kaddara wanda yake abun sani anan imamu sawi yayi dogon bayani yace ai arziki ma anan yana gwada maka dukkan arziki dama na Allah inna Allah huwa razzaqu zul quwwati matin Allah shine mai azurtawa shine ma'abucin karfi Allah subhanahu wataala yawa sai da haka arziki ma wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum ba mu saukar da shi da gwargwado abin sani shine da ga wani ya tashi ta neman arziki ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan ya dukkan bulaguro da zai na neman dan ya tara duniya idan Allah bai sa duniyan da ta samu ba sai ya gama yawansa ya dawo garin su ya zauna kaman nan in Allah ga dama sai ya kama wankin hula wankin hula da yanzu ta zamo abu ne na kuɗi mai yawa kaman nan na kama wankin hulan nan kuwa sai kaga Allah ya buɗe masa al'amura yanzu ya da ya je gari kaza ya kwana a tasha ya kwana a gada ya kwana a kasuwan ƙauye ya kwana a gindin bishiya duk Allah bai kawo kuɗin ba su da arzikin na Allah amma dawo garin su ya zo kama wankin wula ko sai da yalo ya kaga abubuwa ya buɗe ko mutanen gari kaga wani ya zo ya kama shayi da biredi ya kaga abubuwa ya buɗe ko kuma ya da Allah ya haɗa shi da wani mutum ya ce to bari buɗe maka shago bari buɗe ma supermarket a wuri kaza a zuwa zuwa masa kaya na miliyoyi ya dinga ganin kaman a mafarki kaman ba shi ne da naira ɗari uku take fin ƙarfinsa ba to Allah ya ke yake arzikta abubuwansa ko me yana gurinsa ne ka je ka kama neman arzikin ka rasa wani kuma a garin sun da shekaru yana fita wani waje kuma Allah ya bashi to lokacin da Allah zai bashi arzikin ne dama da yake ta neman bai yi ba lokacin da Allah ko ya kawo wa ma na nazilu illa bi qadrin ma'lum din yana yi ko kaga Allah ya bashi shi kuma wani da shine mai arzikin lokaci guda kaga Allah ya karba sai kaga ana cewa na babu kuɗi shi ma kaddarar ne haka Allah bai kaddi bai kawo masa lokacin da za a karba arzikin ba sai lokacin da ta yi sai a karba a ba mu wani sai a karba a ba mu wani wani kuma a je mutu da dukiyan amma yayan ana raba gado kuɗin ta ƙare sai ga wani a makotansu kuma shi Allah masa fatai ya ga jana ce da a unguwa kaza duk ba mai mota guda biyu na shiga sai wani amma yanzu gaba ɗaya babu wanda kuma ya kai wani wani motocinsa ma sun kai biyar a unguwan kuma sabiya dan Allah ya gwada maka su bayi nasa ne yana kuma aikata irin abin da menene ya ga dama subhanahu wataala yana aikata irin abin da ya ga dama ne subhanahu wataala ya karba ya ba mawani ya karba ya ba mawani na'am وأرسلنا الرياح لواكيا فأنزلنا من السماء ماء
Mm.
فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين Mm. وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنت له بهازنين بخازنين الله يتي وأرسلنا الرياح لواقها الله كما شيني وندا وأرسلنا الرياح شيني أيكو إسكا واتو إسكا a ƙur'ani idan ya zo a riyahu yana maganan ya zo a ƙur'ani waje guda wato takwas ne hudu na rahama hudu kuma na azaba to dukkan da ka ji Allah ya ce riha to azaba ne amma idan ya zo da riyahu to rahama ne sai dai waje ɗaya da Allah ya ce wa arsalna alayhim rihan tayyibati to ko tayyibatan ko birihin ɗayibatin yawa da Allah yake cewa sanalin birihin ɗayibatin to wannan ne ko aka ce yazo da mufradi rihu yazo kuma da rahama amma duk riyawu Allah yana magana riyawu to shine yana magana rahama amma an ka ji riya to azaba ne yawa kamar yadda yace rihan sarsaran kamar rihan asifan kasifan ya zo da su guda hudu din na nau'o'in azaba ne ya zo kuma da riyawu na, na, na, na, na rahama su ma guda hudu to a riyahu alamai suka ce Allah da yake shi Qur'ani ko mai nasa akwai hikima shi iska na azaba an ci takan zo ne da atan wahidatan tu wato zuwa guda ɗaya take yi shi yasa Allah halaya dinga kiranta da riha riha sabiyar takan zo ne ta haɗi ƙarfinta shi yasa duk abin da ta zo sai ta tumɓice shi tabiya da aka amma riyawu na rahama shi kuma da aka ga ta zo ne kala-kalan nau'in ƙanshi da jin daɗi dinna cikinta shi yasa hala Allah ya kira ta da wato jam'i ya kira ta da riyawu to arsan na riyaha Allah ya ce mu muka ar- aika iska wato lawaqiha muka aska shi iskan masu barbara lawaqiha daga laqaha ne suka ce laqahat eh wato barbara laƙaha ya yi barbara laƙatu ko laƙahat ta yi barbara lawaƙiha iskan masu yin barbara dama an ce shi iska in na ruwan sama da Allah yake kawowa an ce nau'i guda hudu ne akwai rihul shimali akwai rihul jim- a, junubi akwai kuma rihul duburi sai kuma akwai kuma rihul saba rihul saba akwai iskan safiya an ce shi rihul saba iskan safiya shi yake tara hadirin wuri ɗaya an mun lura hadiri yakan taso ne a sama wannan kudu wannan yamma wannan tsakiya wannan daga ya kakkasu to shi rihu saba an ce ita take tara hadirin wuri ɗaya shi kuma rihul wato jimali ai shimali na dama shi yake koro wato ruwan ya shiga cikin shi girgizan kenan shi kuma iska na rihul junubi wanda yake arewaci kenan kamar an ce shine yake barbara din shi yake barbara shine lawaki haɗin mai barbara ma ita girgizan ta sake ruwa ka san girgizan daban shi kuma ruwan daban akwai shi girgizan in ya rarrabu akwai iskan da shine dai taro shi shine na safiya shi kuma wannan na damaci shi dai kawo ruwan ciki shi kuma na arewaci shi kuma shi dai barbarar ruwan ma'ana kamar shi dai narkar kasan ruwan kamar kankara ne ai yawa shi dai narkar da ruwan shi kuma an ce na rihul wato a duburi shi kuma shi ne an ce wanda dai raba ruwan idan yan rihul saba'a shimal na arewaci ya narkar da ruwan shi kuma na duburi na ƙasa wanda yake zuwa daga baya shi dai dinga watsa ruwan a ƙasa a watsa guri kaza a watsa guri kaza a watsa guri kaza to wannan shine farsan na riyaha lawaqiha masu yin barbara akwai iska mai yin barbara ma ruwan tukunna da in ruwan ya taru akwai mai taro girgije akwai mai yin barbara akwai mai narkar da ruwan akwai kuma mai watsa ruwan mai rarraba ta shine na duburi farsan na riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai Allah ya ce sai mu saukar daga sama wa anzalna minas samai ma'an wani irin ruwa faskaina kumuhu sai mu shayar da ku shi ruwa din mu shayar da ku mu shayar da gonannakin ku mu shayar da dabbobin ku da su eh farsa faskaina kumu wa ma antum lahu wa ma antum lahu ku ba ku zamo gare shi ba ga shi ruwan bi qazini na ko wa ma antum lahu bi qazini ku ba ku zamo ma ku taskance ruwan ba ai ba ku kuka tara ruwan ba ku kuka tara ruwan Allah ce ba ku kuka tara ruwan a sama ba mu muka saukar muku da ruwa din yawa kuma mu muka ajiye muku a tafkuna domin tsuntsaye su sha kuma ku sha dabbobi su sha da Allah subhanahu wataala ya bar mu da zallar rijiyoyi to da kishin ruwa ma mutuwa da mi don kishin ruwa amma Allah ya mana tafkoki ya tsace ba ku kuke taskance ruwan ba an ji Allah mu muka saukar muku daga sama kuma da muka saukar muku ya jika gonannakin ku ya ba mu dabbobin ku kuma ko sha a rijiyoyin ku ma Allah ce mu muke rike muku mu ga dama ya ruwan ya kone a tafkokin kuma mu muke rufe muku ya ta ko ta ina dai a cikin ikon Allah muke wa ma antum lahu bi khazini
wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun wa inna lanahnu nuhyi wa inna ko lanahnu nuhyi ko wa numit wa nahnu alwarithun wa inna Allah ya ce mu dinnan lanahnu nuhyi ko mu ne masu rayarwa eh wa inna lanahnu nuhyi wa inna mu inna lanahnu nuhyi mu ne muke rayarwa wal mitu mu ne kuma muke kashewa eh wa nahnu wayi suna Allah ya ce mu ne kuma masu gado dama inna larada lillahi yurusuha man yashau min ibadi dama Allah ya ce kasa ta Allah yana gadar da ita mu wanda ya so a cikin bayansa ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita mu wanda ya so a cikin bayansa ya sa an kaga ko 'yan siyasa nan ne da ka ga wani ma bai damu ma da ya tsaya ya fito neman wani abu ba a ce masa ka fito dai ka fito dai da yake kasan ta Allah ne na gadar da ita mu wanda ya ga dama ne sai daga wani kawai aguguwa ya fito sai kaga kuma ya hau Allah ya bashi mulki wani kuma dai fi shekara uku yana ɗawainiya yana zawarcin kujeran yana mata hidima lailan wani haran yana mata hidima na mata na ba da hadiya na ba da ihsani duk dan ya samu kujeran kuma a zuwa Allah ba ba shi kujeran sabiya da Allah komai nasa ne yana ba da shi ne wanda ya ga dama ya sa su bayan Allah kullum hankalin su a kwance in sun samu abu Allah in ba su samu ba Allah ko sun san ya riga ya gama rabu eh Allah ya riga ya gama rabu komai komai Allah ya riga ya raba shi yawa shi yasa duk wani mutum dabaransa ko hikimansa ya nemi abin da Allah bai kaddara zai samu ba bare samu shine su fayyadin suke ce da ita tadbira lissafi tadbiri ka bar dukkan wani dabara da wani wato wasu hikimomi da wani juye-juye ka bar shi mamma abucin juya al'amura ko shine Allah subhanahu wa ta'ala yadabbiru namra minas sama ila lardi ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله شيني يكي ججوي الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تكا سما زوا قصد كما إليه يسعد كلمة طيب والعمل الصالح يفو سبيا لك الله شي كوما يناسني آه منين وإنا لنحن نبي ونهيد موني ما سراير وا موني ما سكشوا ونحن الوارثون موني كما ما سقادو kowa dai tafiya bar komai dama a nan ka samu kuma a nan za ka bai e dama Allah ya ce kuma wani aya yana cewa kamar yadda ranar makaranta wal karkata munafi zaburi min ba'da zikiri anna larada lillahi yarisuha ibadiyas salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallam sabila da haka Allah ya ce an rubuta tintin a cikin littattafai ƙasa ta Allah ne kuma yana gadar da ita ne wa bayinsa wanda suke salihai ga da ka wanda ya zama wani Allah da ka ga Allah ya masa rufin asiri to Allah ya ƙara mana sutura duniya da lahira Mhm.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين Allah ya ce walaqad wallahi haƙiƙa alimna mun san mustaqdimina minkum mun san masu gabata a cikin ku eh walaqad alimna mustaqdimina minkum walaqad alimna mun kuma haƙiƙa mun san mustakhirina masu jinkiri a cikin ku wannan ayan malamai sun ce tana ɗaukar ma'anoni da yawa walakad alimnal mustaqdimina minkum mun san wanda suka wuce a cikin ku kafin ku dukkan al'umman da ta wuce Allah ya ce mun santa kuma mu muka kaddara su da su fara zuwa duniyar nan kafin kuma na baya su zo walakad alimnal mustaqdimin mun san kuma masu jinkiri wanda za su zo baya duk wani halitta da kaga Allah ya yi shi Allah ya san shi kuma ya san wanda za su fara zuwa kuma ya san wanda za su fara wanda za su zo daga baya an san na farko an san na ƙarshe kuma wannan duk yana ɗaukar ma'anonin ayan mulkan alimnan mustaqadimi na minkum mun san wa'inda da a fara yi a gidanku yi su ne na farko wanda za su fara zuwa su ne zama a farko a gidanku eh iyayenku da kakanninsu walakar alimnan mustaqadimi mun san wanda kuma da su zo baya ka san Allah wani iko da yake yi wanda in ka zauna ka nutsu sai ka gama duniyan nan gaskiya ba gurin zama ba ne yanzu idan ka lura irin babban gida idan ka lura irin babban gida ya ishe ka ishara ka taso ka zana ce ai wurin suwa ne da wani ne mai wurin wanda kai kada kada ma baka san shi ba an yi shi yadda aka haife ka a gidan haka aka haife shi yayi shekaru alama shekarun da yawa kai ba za ka yi ba amma da yara dan aguna maka dan adam ba komai bane gashi an zo wani zamani kai a gida aka haife ka shi ma a gida aka haife shi amma kai baka san shi ba ma ba dan an maka tarihi ai shi ne mai wuri kaza shi ya aikuwa ne aikuwa ne har suwa ne suka tashi suka koma gari kaza wannan ya ishe ka ishara gidanku ne amma an yi wasu wanda kai da baka san su ka ga wala kana alimnal mustaqdimina wanda suka fara gabata wala kana alimnal mustaqirin mun san kuma wanda za su zo baya kai kenan gashi kai ka zo baya wanda kai kanka ma ana gaya maka wasu kakannin a gidan baka san su ba to kai ma wata rana ka da zuwa ana tarihin ka ana ce ai akwai wani da aka yi a gidan nan shine kaza kaza kaza kaza wannan shi ma ya fita wato an yi wani mutum sunan sa wani a gidan kuma ka haife shi ka kuma kaga dan wani gwada aya na Allah ku da yanzu kuke kune a gidan ba ku san su waye da su zo ba shi ko Allah ya san wanda da su to haka a garin ku da su wani ne manyan gari su ne abin da suka ce yau an waye gari su wanan nan ma wani aka faɗa bai san shi ba sai ai da su wanan suka ce kaza a jihar nan ai ba wanda ya sai ja sai ga wani ma bai ma san wannan wanda kake faɗan ba waye wannan ne shi bai san shi ta biya da zamani ke duniya rudi yayi har ka wuce ba a ma san ka zo ba to shi ka zauna ka ta ma faɗa akan wannan rayuwa da kai kanka labarin ka wata ran ma wani da zo ana gaya masa bai sani a gidan ma da kake faɗa kan wani waje wani da zuwa na labarin bai ma san ka ba kai ka zo kana ta faɗa a wannan kan wurin da su wani ne masu gudu to wala kada alim dal mustaqdimin minkum mun san wanda suka wuce kafin ku a gidanku a garinku wala kada alim dal mustaqirina mun san kuma wanda za su zo baya wala kada alim dal mustaqdimin minkum mun san wato al mustaqdimin masu gabata a cikin ku wanda duk sa'in da aka ce da aikin alkhairi su suke fara zuwa su sa hannunsu ba su baya alakar alimdar mustafirina mun san kuma masu jinkiri wanda za su ta yin baya su ta yin baya da ƙyar daga baya da ya an tabin su su zo su yi abin alkhairi walakar alimdar mustaqadimi na minkum mun san wayanda suke fara zuwa sahun gaba a sallah wanda kullum su suna sahu ne na gaba a sallah da wuya ka gansu a baya walakar alimdar mustafirina mun san kuma masu jinkiri wanda a baya suke zuwa kullum su a sahun baya suke ko sarƙo'i ma sun wuce musu walakar alimin mustaqadimi na minkum mun san waɗanda kuma duk sa'in da aka ce ga lamari nan na Allah to su ne a gaba mun san kuma masu jinkiri wannan da yana ɗaukan ma'anoni da yawa walakar alimin mustaqadimi na minkum mun san magabata a cikin ku cikin alkhairi wanda suka tsaya suka ba Allah sau da kafa mun san kuma mustaqiri ne wanda suke lalaci wanda suke kasala da su biya da haka Allah ya riga ya gama bayanin komai ya san magabata ya san majirkinta ko mene na وإن ربك هو يحشرهم Mm.
إنه حكيم عليم wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa inna rabbaka hakika ubangijinka huwa yahshuruhum shine zai tara su zai tara na farko da na ƙarshe duka da a tara a tare duka a lahira din wani ma mutum ɗaya shi dai zamo ya ceci zuriyarsu gaba ɗaya wanda wasu a zuriyar ma ba su san shi ba a ta da wani boli a cikin zuriyar ya zama duk shi ya cece su yawa tabiya da su mutane annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa annasu ma'adinun ka ma'adinul fiddatu waz zahabi mutane da ka gansu ma'adanai ne kamar ma'adinin zinare ne da azurfa yawa akwai wanda su zuriyansu ma'adinin zinare ne. in ka ga mutumin kirki a familin to da sannan in ka bi ka bi da ka samu dama ainihin zuriyar mutanen kirki da wannan ne ake neman haɗa jini yawa ake so da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada duman kan juji ta ruɗe ku sabai suka ce menene duman kan juji ya rasulullahi afwan koren duman kan juji kada koren duman kan juji ya ruɗe ku ce menene kuma koren duman kan juji ya rasulullahi yace shine kyakkyawan mace a zuriya wanda yake mummuna eh kaga wata gaci mun mace ne kyakkyawa amma familin su ba su da kirki ba cika samun mutan kirki a cikin su ba to annabi ya ce kada wannan ya rude ku ka ganta kyakkyawa gara ka je ka auri wanda take mummuna a zuriya wanda yake nagari sabiya da shi jini yana tasiri al'irku da sasa jini yana mene yana tasiri haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sabiya da haka inna rabbaka ubangiji huwa yahshuruhum shine yake tara kowa da kowa a kiyama da mu- da mustaqadimina dinnan da mustaqirina nan duk Allah zai tara su a kiyama inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu shi Allah hakimun mai hikima ne alimun kuma Allah masani ne na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من حمأ مسنون Mm. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله يتي ولقد حقيقة خلقنا الإنسان mu muka halicci mutum min salsalin ko daga wato busasshen laka min hama'in daga kuma bakin ƙasa masnunu wanda yake cuɗanye wanda aka cuccuɗanya shi da kowane irin launi haka Allah ya ce muka halicci mutum a wani ayan kuma yana cewa kamar surati safati na cewa a fastaqimu aw mu ashaddu khalqana man khalaqana inna khalaqnahu min dinin lazim ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tambayi kafirai da suke ta girman kai fastaqimu ka tambaye su ahumu ashaddu khalqa amman khalaqana su ne suka fi girman halitta ne ko kuma wanda ya halicce mu shine fi girma ne su ne suka fi karfi ne ko wanda ya halicce mu shine fi karfi sai Allah ya ce inna khalaqnahum min dinin lazim mu muka halicce su daga laka wanda yake mai launi kala kala launi muka halicce su yasa Allah ya halicci dan adam min salsalin daga busasshen laka busasshen ƙasa min hamalin daga baki kuma masnuni wanda yake abin cuɗanyawa ya samu yayan adamu muka zamo launin mu ma kawai da Allah ya yi ya ishe mu aya a duniya akwai baki akwai fari akwai ja akwai baki kirin akwai fari fatta da shi akwai kuma wanda yake shi ba baki ba shi ba fari ba kuma a kowane yanki Allah ya yi irin wannan mutane ko mu da ake kiran mu mutanen kasan bakin fata ake kiran mu Afirka wato mu ana kiran mu bakakin fata ai a cikin mu akwai farare eh akwai kuma ja akwai kuma jazir akwai kuma bakin kirin akwai kuma fari akwai fari fat haka Allah subhanahu wataala kamar yadda ya launin duwar rufi haka Allah subhanahu wataala ya yi mu to haka Allah ya yi mu daga babanmu mene babanmu annabi Adamu alaihi salam haka yi shi- ya halicce shi haka kuma mu ƴaƴansa muka fito daga irin wa'annan launuka din na'am
والجان خلقناه من قبل من نار السموم Mm. waljanna khalaqnahu min qablu min nirin samum waljanna wato shi kuma wato aljanu eh waljanna wato shine abul jinni shedan kenan ke shi kuma mun halicce shi ne da shi da ƴaƴansa shauran aljanu duka khalaqnahu mun halicce shi ne min min neri ko Mm.
daga wuta samumin tsabaragen tsantsan wato tsabaragen tsantsan wuta muka halice shi shi shi dan Allah ya yi shi ne an ce samumi daga tsantsan wuta wanda kowa ya ki ba ta yi tsagwaran wutan ne yawa shi yasa shi shaidan da yake Allah ya yi shi daga wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi cewa idan ɗayan ku ransa ya ɓaci to yayi alola kana yin alola sai ka ji ka nutsu sabiya da shi shaidan da wuta aka yi shi da yake shaidani da wuta aka yi shi to ai shi yakan zo jikin ɗan adam idan an masa wani abu na fushi shi yake sa zuciya ta zamo ta ɗauki fushi mai zafi wanda har shugaba na cewa idan kana tsaye ne to ka zauna idan kana zaune ne kuma ka kwanta sabiya da a wannan lokacin za ka iya aikata kome wanda daga baya kuma za ka zo kana ɗan dana sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mutum yayi alola idan kai alola to kaman ruwa ne ka- kamar yadda aka sani ruwa yana bice wuta ko to haka ne idan kana yin alola to sai ka huta sadda ka kashe wannan zafin wutan da ya kunna a cikin zuciyanka sabiya da haka wal janna khalaqnahu min qablu kuma tun kafin halittan dan adam kafin halittan baban mu annabi adam shi aka yi shi shi tuntuni dama ita duniyan da Allah ya yi ta ai aljanu ne ya kawo su ciki suka zauna to su suka zauna a cikin duniyan suka taɓarna suka ta fasikanci suka taɓarna har Allah ya koro mala'iku suka dinga dukansu suka dinga dukansu aka kore su akan wuta akan ƙasa ɗin wannan Allah shine sai ya kawo babanmu annabi Adamu wanda sanadiyan haka ne kuma mu ma aka kawo mu nan duniyan ɗin kamar yadda muka sani Allah ya faɗa a cikin suratul baqara to wal janna halakanahu min qablu min nerin daga wani irin wuta samumin wanda take min nerin samumin daga wuta wanda take tsabaragen wuta wanda babu wato hayaki a cikin wutan sai dai tsagwaran haccan wuta din na
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من همأ مسنون Mm. wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun wa iz qala rabbuka yayin da ubangijinka ya faɗa lil mala'ikati ya faɗa wa mala'iku yace inni khaliqun basharan ni dinnan mai halittan wani irin mutum ne basharan kamar yadda ranar muka faɗa basharu yana ɗaukan mutane yana ɗaukan mutum to inni khaliqun basharan ni mai halittan wani irin mutum ne dan halicci wani irin mutum wanda ke ɗauke da abubuwa iri-iri a nan ma malamai suka ce kasantuwan shi ɗan adam Allah ya masa wato abubuwa kala-kala na ban mamaki shi yasa Allah ya zo da na kira ya ce dan halicci wani irin mutum wanda in ya tashi wani sa'in ɗan adam in ɗan adam ya tashi gun Allah to sai ya fi mala'ika daraja a gurin Allah in ya tashi kuma tangarewa to ya fi shi aljani da shedanu ma tangarewa haka ko a yi a a wato a irin yanayi rayuwa ne ma na shi dan adam zaka ga idan ya tashi da ya rayu a tudu da ya rayu a sama da ya rayu a ƙasa da ya rayu wato wujejin da dan adam da yake shiga sai Allah su biya da sirrin da ke jikinsa na abubuwa da yawa da Allah subhanahu wataala ya lamince masa da shi ya dan adam kenan da Allah yake ce walaqad karramna bani adama mun girmama ƴaƴan adamu wa hama- wa hamannahu fil barri wal bahri mun ɗauke shi a tudu mun ɗauke shi a kogi wa hamannahu fil barri wal bahri sabi araka Allah ya ce khalaqam a inni khaliqun basharan ko Mm.
eh ni mai halittan wani irin mutum ne min salsali daga wani irin wato busasshen ƙasa min hama'in wanda yake baki masnuni wanda yake abin cuɗanyawa wanda yake gaure da nau'o'i irin na ƙasa ne
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فإذا نفخت فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah ya ce wa mala'iku dama kaman ayar na gwada mana ya ba su labari cewa inni kalikun basharan min a can suratul zumar yana ce iskala rabbukal mala'ikati inni khaliqun basharan min din yawa ni mai halittan wani irin mutum ne min dinin daga laka eh dama an ce Allah ya faffaɗi abubuwa a wani ayan ya ce min salsali kalfakhari daga wani irin busasshen ƙasa muka halicci mutum kalfakhari kaman me kaman kasko busasshen ƙasa wanda yake kaman kasko haka na halicci ɗan adam a nan kuma yace min salsali min hama'in masnun a can kuma suratu zumari a nan suratu hijir kenan a suratu zumari kuma yace min iskalar bukal malaikati inni khaliqun basharan min tin daga laka kawai a kuma can suratu safati sai yace wato da yace a kuma kashaddu khalqana man khalaqana yace inna khalaqnahu min tinin lazib daga wato laka wanda yake mai nau'o'i kala kala haka muka halici wato ɗan adam sabiya da haka ɗan adam ya taro sirri da yawa to Allah sai ya ce bai za su waitu ko idan na daidaita shi wa nafakati fihi min ruhi na yi hura gare shi daga raina to faka ulahu sajid ku sunkuya gare shi ko ku zauna gare shi ko ku auku gare shi kuna masu wato sujada sabi alaka ku kowa a cikin ku Allah kamar ya yi ilani ni dan halicci wani irin mutum amma idan na halicce shi to duka ku auku gare shi ku faɗi kuna masu masa wato sujada sabi alaka a daidai kan wannan ya kamata mu kwana sabi da ɗan tarihi da bayani da ke wannan wuri da kuma bayanan da muke so mu ƙara isarwa a wannan wuri da haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi abinda muka yi kuskure kuma wato Allah ya fe mu sabira da isan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am akwai namban okay na'am na tambayan nan eh a tambayan sannan a bari sai gobe sai dai a gaba da namban wani dan haka da
alhamdulillah kamar yadda muka saba yi shekara yan uwa mukan ba da namban waya saboda da turo sako na tambaya ko wani abu a malam makamancin haka insha Allahu na insha Allahu za mu ba da waɗannan lambobin waya amma kafin mu gano muna sanar da yan uwa cewa mai amfani da social media wato whatsapp akwai group da malam aminu wunce ya buɗe wanda akan saka karatuttukan malam a ciki wanda mutum na bukata da sauran malamai irin su shaidu junaidu da manyan shagunanmu duka ana samun karatuttukansu a wannan group insha Allah in Allah ya shaya da za mu ba da namban waya kamar yadda muka saba da mai turo sako ko neman ƙarin bayani a namba na farko zai sami zai namban farko da mutum zai kira ko ya turo sako 070-85-90-5866 namba na biyu namba na farko kamar yadda na faɗa 070 5866 lamba na biyu mutum ya same ni ni mai magana muhammad idali zai same ni a lamba na 070-88-62-93 subhanallah 070-88-24-62-93 zan maimaita 070 88 64 hasbunallahu wa ni'mal wakeel 07088629324 zai same ni akan wannan lambar waya sannan akwai lambar sai bi imran malam goje 07068636916 68 07068636919 Allah ya samu dace 16 Allah ya samu dace Allah ya sa ka da alkhairi
to akwai wanda ya bayani a wanda ya magana akan a masa magana a masa bayani akan falalan wato fida'i da ranar muka ba na la'ila illallah amma sabila da babu lokaci karatunmu ya ja sabila da muna so mu dinga dan jan karatuttukan mu sabila da karatun ya samu ya tura an Allah ya kai mu gobe za mu masa bayani ta la'ila illallah da kuma yadda har muka ce wannan burjai yana alaka da shi din insha Allah da duk masu neman addu'a wurinmu marasa lafiya da wanda suke neman 'ya'yansu mata Allah ya ba su mazaje nagari to Allah ubangiji duka ya ba su ma'aurata nagari su ma matasa wanda suke so su yi aure Allah ya ba su maza nagari albarkan manzala wanda suke kuma Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da su da musu ladabi kuma Allah ya ba su daman ƙari Allah ya karfafa mu ya samu daga cikin yantattuwa wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا اجي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين